إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل وسم وطاعة فإن, أم فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه وصية عباد الله ومن دعوة الأنبياء أي ومن دعائهم عليهم الصلاة والسلام دعوتهم لطهارة القلب لأنها تنجو صاحبها من عذاب الله يوم القيامة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم يا من ثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك لأن القلب إذا كانت سليمة هي التي سلبت من مرضاتها من مرضات الشهوات ومرضات الشبهات لأنهما داع محض بسببهما تكون القلب الأمارة بسوء إلا ما رحم الله وعلى المسلم أن يعلم أن أعد أعدائه هو نفسه التي تكون بين جنبيه وأن بطبعها ميال إلى الشر فرار من الخير أمارة بسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي بطبعها أي القلب تحب الشهوات والشبهات والكلود إلى الراحة وترغب في البطالة وتنجرف مع الهوى وتحب العاجلة وإن كان فيها حتفها وشقاؤها عباد الله فإذا عرف المسلم هذا أبع نفسه لمجاهدة نفسه فأعلن عليها الحرب لقطع شهواتها فإذا قصرت في الطاعة أو خير عاقبها ولامها ثم ألزمها يفعل ما قصرت فيه وبقضاء ما ما ما, ما فوتت فيه أو تركه يأخذ بهذا التعذيب حتى تطمئن وتتطهر وتتطيب قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والمسلم إذ يجاهد نفسه في في ذات الله تعالى لتتطيب وتتطهر وتزكو وتطمئن وتصبح أهلا لكرامة الله تعالى ورداه يعلم أن هذا هو الضرب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين فالقلب السليم عباد الله هو الذي سلم لعبودية الله تعالى حبا وخوفا ورجاء وتعظيما واطمعا واستسلم لقضاء الله وقدرته وسلم أيضا جميع أحوالها وأقوالها وأعمالها الظاهرة والباطنة عباد الله فالقلب السليم هي ما سلمت من ستة أمراض الشرك الجهل الكبر الغفلة حب الدنيا بلا تمييز الأكلاق رزيلة السيئة إذا كانت القلب كذلك كانت طاهرة زكية مملوءة بالإيمان والتوحيد والعلم والتواضع لربه ولزوم عباد الله الصالحين فالقلب السليم عباد الله هي التي سلمت من الغفل من الجل والحسد والحقد والشح وسلمت أيضا من آفات tab'aduhu anillahi subhanahu wa ta'ala wa saliman min kulli qati'in yaqta'uhu anillahi tabaaraka wa ta'ala ibadallah wa la yatimmu salamatul qalbi mutlaqan hatta taslima min khamsati ashya huma ashirk albid'ah alghaflah ash-shahwa alhawa والتكبر عباد الله ومما يعينك على تطهير القلب ترك وهجرة هذه الأمور الرياء العجب الكبر الفخر والكسل الكبر وغيرهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول ما تسمعون إن صاب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma jakadarsa ne wanda ya turo shi zuwa ga duniya gaba daya da musulunci game da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala a shi kadai ne abin bauta a sammai da kasai godiya ta farko da ta karshe duk ta tabbata gare shi muna jaddada wasiya da Allah ta'ala yi wa al'umma ta gabace mu da mu kanmu shine kalimatu taqwa mu ji tsoron Allah ya ‘yan uwa a cikin dukkan al'amuran rayuwarmu mu sanya Allah shi ne jagoranmu shi ne abun duba gare mu tsoronsa ya kamata ya mamaye zukatanmu kwaɗayin rahamarsa ya kamata mu dinga tuntuntuni matsaya bai na lafafi wa raja tsakanin tsoron azabarsa da kuma kwaɗayin rahamarsa ya ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa babu magana mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma shine littafin Allah babu shirya da ta kai shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakanan babu wani shari fiye da abin da aka gahe cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa zuwa ga wuta Allah ta'ala ya tsare bayan yayin uwa a yau muna 19 ga watan biyu musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1444 hijirar a kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na usmanu bin affan wannan unguwa ta hamuli kafi bypass a wannan gari mai albarka na gombe za ta yi magana game da tsarkin zuciya wanda shi ne miftahu kula khair in zuciya ta tsarkaka to shi ne makullin dukkan alkhairi in kuma zuciya ta bakanta ta munana kuma shine kundin bala kenan cikin fadawa dukkan shi Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya gyara mana zukatan mu sirran wa alaniya ita zuciya ya ƴan uwa wata halitta ce da Allah ta'ala ya halice ta ya makala ta a jikin dan adam wanda ta kwashe kaso 75 na kasancewa ɗan adam mutumin kirki ko mutumin banza sauran kasan da zuciya kadai ta barwa shine ta barwa harshe nuduki shi yasa zuhair bin abi sulma yake cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fuadu falam baka illa suratul lahmi wad dami yace wa ɗan adam a tsayensa abu bi ne kawai ɗan adam zuciya da harshe idan ka cire zuciya da harshe jikin dan adam ba abin da ya ragu illa fata da bargo da jini da kashi da sauransu shi yasa wani balarabe yake cewa al-insanu ala ahmarihi shi dan adam ba kowa bane face tsayayye akan jajayen abubuwansa guda biyu al-ahmarihi shine al-qalbu wal lisan sune zuciya da harshe duk wanda yayi hasarar wannan a rayuwarsa to yayi hasarar jikinsa gaba daya ya yi hasara makomarsa ya yi hasara zuwansa duniya ya sa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudga iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyar qalb haka za ya kulu rasulu sallallahu Alaihi wasallama ma'aikin Allah yake cewa ku tsaya ku ji a gangar jiki akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ta ɓaci ta munana ta bakanta haka na dukkan jiki ya bakanta ya lalace sai manzo Allah ya ce ku tsaya ku ji ku tsaya ku ji wannan tsoka ita ce zuciya ita ce zuciya haka ma'aikin Allah ya faɗa hadisin Imam Nawawi Allah ta'ala ya masa rahama saboda haka wajibi ne gare mu ƴan uwa mu yi damara damarar gaske wajen gyara zukatanmu domin Allah ta'ala a ƙur'ani yake ba mu labari cewa ita alƙiyama fa idan ta tsaya a rannan wannan yinin da dukiya da 'ya'ya ba su da amfani ba za su yi amfani ba yau malayan fa'umalun wala banu ran da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba illa man atallah da kalbin salim sai wanda Allah ya wa Allah da zuciya kubutacciya salimatu min kullil amra wanda ta kubuta daga dukkan jinyoyi na zuciya abin da ya shafi hasada gaba bakin ciki mugunta gulma has duk da sauransu to su sai zuciya kubutacciya daga wannan jinyoyi bakake munanan jinyoyi wanda maganin su sai an yi da gaske wanda likita bai iya maganin wannan cutar sai an koma alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa he wanda ya je wa Allah da zuciyarsa a kubuce ba wannan abubuwa sannan shine zai samu rahama da jinkan Allah a gobe alkiyama tunda mun fahimci wannan yayin uwa wajibi ne gare mu mu daura damara da gaske wajen kowa ya nutsu ya yaƙi kansa da kansa ka yaƙi son zuciyarka ka saita ta a gwadabi na ƙwarai domin ita zuciya idan ka biye mata za ta kai ga halaka ne yasa Allah ta'ala yake faɗa wa annabi Dawud alaihi salam yake cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq sai ce wala tattabil hawa annabi Dawud karka bisan zuciya fayudillaka an sabilillah in ka bi san zuciya zai batar da kai daga hanyar Allah subhanahu wataala annabin Allah Allah yake masa wannan magana wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyin wala nasir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa da zaka bi soyayyen zuciyarsu bayan ilimi daga Allah na wahayi ya zo ma to baka da wani majibincin al'amari ko mataimaki daga Allah subhanahu wataala waman azlamu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ba wani ɗaya da ya fi zalunci ji Allah fiye da wanda yake bin soye-soyen zuciyarsa ba tare da wani ilimi daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin haƙiƙa Allah ta'ala baya shirir mutane a zalimai a fara'aita man ittakaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa katama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun Allah ke cewa ka bani labba ka gani ba mai jin karatu ko mai karatu ba ga wanda ya mai da zuciyarsa ita ce abin bautarsa ba ba shi da wani abu a rayuwarsa ya abin da zuciyarsa ta kaɗa masa bai isa ya kontrol ɗinta ba kan abin da ta haifar masa ta wannan babu yake ya zama bawon zuciya iya daga cikin wanda ya ɓata Allah ya toshe mai ji da gani ya rufe masa idanuwa ba zai iya gani gaskiya ba da ƙarshe kuma alƙiyama wuta ce makomarsa Allah ta Allah ya tsare mu ya ƴan uwana masu albarka idan ɗan adam iya so ya ci ribar wannan rayuwar sannan kuma ya ci ribar lahira bayan ya mutu ba shi da wata hanya illa bi gyara zuciyarsa ba ya gyara zuciyarsa kawai duk abin da za ka yi a duniya in dai kana son ga alkhairinsa ya bayyana to ka yi ƙoƙarin shigarsa da kyakkyawan niyya shigarsa da kyakkyawan niyya shine allah zai taimake ka amma matukar ka shiga wani al'amari da mummunan niyya mummunar manufa Allah zai zare taimakonsa da gare ka zai zare tallafinsa da gare ka wannan kuma kowane bangare ne a rayuwa kasuwanci ne ilimin addini ne neman mulki ne neman sarauta ne neman wane ne duk abin da za ka yi inda kana so ka ga albarkarsa ka ga alkhairinsa Allah ya taimake ka a kansa shige shi da kyakkyawan niyya niyya mai kyau ba niyyar gallaza wani ba ba niyyar ganin ƙarshen wani ba ba da niyyar sai kaga gazawar wanda ta bayyana ba to duk wanda ya shiga al'amari da irin wannan niyyar Allah zai janye tallafin su da gare shi dukkanin mu nan ga mu nan gaba daya da hankalin mu da wayen mu da tunanin mu aka yi zabe da ya gabata na 2015 2015 wanda ita ce har yanzu wannan gwamnatin take ka a lokacin suna kokuwa da gwamnati mai barin gado da su kuma su masu kokarin zuwa su karɓa mulki waccan gwamnati ta samu jarrabawa wajen bayyanar taɓarɓarewar tsaro a cikin mutane abin da ya shafi wannan yankin namu na gabas a arewa maso gabas an samu matsala ta boko haram to wa'ansu ba duka ba waɗansu daga cikin masu son kujerar mulki a wancan lokacin su gaji waɗannan masu tafiya to sun mai da tattaunawa kan rashin tsaro a matsayin tattauna don a ɓata waɗannan shugabannin na lokacin ba da niyyar Allah ya ba su wannan madafar su gyara ba sun mai da tattaunawa kan wannan matsalar ya zamto kawai blackmailing suke na wacce gwamnatin amma zuciyarsu wannan tattaunawar ba da niyyar gyara suke yi ba yasa Allah ya nuna musu iyakarsu da ƙarshensu ya karɓi gwamnatin kwacan kwaf daga waɗancan ɗin ya ba su kuma sai suka kasa jiya ma bayan rahin tsaranta nan to sai ta ɓulla a gurabe da yawa a najeriya abin ya taɓarɓare ya lalace wallahi daga cikin abin da ya rukuta wannan al'amuran wa'ansu daga cikin masu neman mulki a wancan lokacin ba su ga da niyyar gyara ba sun shiga da wata niyya daban mara kyau ke yasa Allah bai taimake su ba to kalubale ga masu neman kujera a yanzu ga kuna saura 'yan watanni a yi zaɓe duk abin da za ka faɗa a kamfen wallahi ka faɗa da kyakkyawar zuciya in kujera kake nema ka yi fatan Allah ya baka wannan kujera ka kawo gyara amma kar ka yi don kushe kar ka yi don ka ga gazawar wanda kuke kokuwar matsayi da shi sai Allah ya jarrabe ka ya ɗauka ya baka kuma kasa jiya wannan sunan Allah ce a bayan kasa duk wanda ya bakanta wani ya rena wani ya rena aikinsa sai Allah ya jarrabe shi ya ba shi kuma ya gaza shi wannan abu ne a bayan kasa ga cinan iya bayyana duk abin da za mu yi ‘yan uwa mu shige shi da kyakkyawar zuciya matukar muna son taimakon Allah cikinsa da dafawan Allah subhanahu wataala daga cikin da'awa addu'o'in annabawa ‘yan uwa tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbata gare su annabawa da kansu na addu'a domin Allah ya tsarkake musu zukatansu ba ma kai ordinary ba a'a annabi wanda dan aljanna ne in kai rantsuwa ma ko ka fara ba kai to iya roƙon Allah Allah ta'ala ya gyara mai zuciyarsa a cikin mu nan kaf daga wata ɗaya zuwa yanzu waye taɓa minti 30 a rayuwarsa iya addu'a Allah ya gyara mai zuciya minti 30 kadai da wala zaka samu amma in neman duniya ne da neman damuna mai albarka da neman kasuwanci da neman kaza halal ne amma wannan din yafi muhimmanci domin ko da wancan din ko ba wancan din zaka tafi lahira ko ba abin da zai taimake ka a lahira in zuciyarka ba ta yi kyau ba saboda ka annabawa suna roƙon Allah ya gyara musu zukatansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa iya cewa ya Allah mai jijjiye zukata ka juye zuciyata zuwa yi mada'a ya Allah mai tabbatar da zukata tabbatar da zuciyata kan addininka manzan Allah a sujud sujada gaba mafi tsada a cikin rayuwar dan adam a sujada yake wannan addu'ar Allah ka gyara mu zuciya Allah ka gyara mu zuciya Allah tabbatar da zuciyata kan yi mada'a Allah karka zamar mun da zuciyata annabi yake wannan dan ya koya mana mu sani ya uwana masu albarka a ita zuciya kuma tacciya wanda Allah ya ce ita ce kadai mai tsira a gabansa a gobe alkiyama ita ce wanda ta tsira daga jinyoyi na sha'awoyi sha'awa sha'awa komai ka gani kai sha'awa da halal da haram duka sha'awa ta mamaye ma zuciya ta raba ka da Allah ta raba ka da tawazi'u da kaskantar da kai sha'awa sannan ko umaratu shubhat sannan kuma da da cututtuka da shubha da gangan kake gaskiya ka cakuɗa ƙarya da gaskiya don manufarka ta cika waɗannan babu shakka jinyoyi ne mahatatattun jinyoyi wanda suke sababawa zuciyar mai irin wannan jinya ta zamto al'amara bisu mai mummunan mai umari da mummuna sai wanda Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya samu da cikinsu babu shakka jinyar sha'awa-sha'awai da jinyar shubuha ita ce gaba ɗaya manya-manyan jinyoyin cikin zuciya bidi'a da hasada da gaba duk tana ƙarƙashin shubuhat ka shahawat kai shahawat shahawat sannan ƙin gaskiya da cin haram iya ƙarƙashin shubuhat shubuhat duka wannan abin guda biyu suna haifar da zuciyar ɗan adam ta zamto a rufe fi ƙurubihin maradon a zukatansu akwai jinyoyi cututtuka sai Allah ce fa zadahum Allahu marda babu shakka irin wannan yayin uwa a wajibi ne akan musulmi kowanne daga cikin mu an yi alama ya sani cewa daga cikin makiyan makiyansa shine zuciyarsa zuciyarka ya dan uwa musulmi tana ɗaya daga cikin makiyanka wanda ba ta nufinka da alkhairi a kullun yunkurinta a kullun hanzarinta ta jefa ka a shari ta jefa ka a cikin Allah Allah ce ta kulu bala jabbai wanda zuciyarka tana tsakanin haƙarƙarin mu guda biyu muna yawo da ita mu sani cewa ɗabi'ar zuciya ɗabi'arta ita zuciya ɗabi'arta mai yala ila shar a kullun zuciya karkatarta da yawa wajen shar take karkata kai mugunta kai gulmar wancan ka zagi wancan ka kushe wancan kai wa wancan hasada kai gaba da wancan ka tsani wancan kai kaza mai yala ila shar zukata a galibiyarsu a galabiya to shari suke karkatawa karkatar zuciya da yunkurin zuciya a galibiya bangaren shari'a take karkatawa farrara min alkhair daga cikin irin tsarin zuciya mafi yawa tana gujewa alkhairi ne duk inda alkhairi yake zuciya ba ta so kullun shari'a take karkatawa kuma amma bisu a galibiya zukata umarnin su mummuna ne ba mai kyau bane Allah ta'ala yake faɗi wa ma ubari'u nafsi harshen annabi Yusuf alaihi salam inna nafsal amara bisu cewa ita zuciya mai yawan umarni da mummuna sai dai wanda Allah ta'ala ya ji kai masa rahama Allah ta'ala ka samu na cikin su daga cikin ɗabi'ar zuciya yan uwa a kullum tana son sha'awa sha'awai tuhibbu ash-shahawa sha'awa sha'awa kuma sha'awa tana kai dan adam ka fada wa haram in dai baka tare sha'awar ka ba to babu shakka zaka fada haram barawo sha'awarsa ta dukiya ce ta bakarfin sai fata sada mazinaci sha'awarsa ta biyan bukata ta ya mace ita ce ta kai shi ya fada zina hakanan wanda ya je boka wajen boka sha'awarsa ta ya zama wani ya gagara ita ce ta kai shi wannan gu sha'awa sha'awa idan ba mai hankali da sha'awar sha'awar nan ba to karshen su zuwa ga halaka zai kai mu wal kulud ila raha a kullun zuciya tana son ta dawoma cikin hutu ba ta san wahala yasa kullun wanda zuciyarsa ta mutu to jigangar jikinsa ma ya mutu idan zuciya ta mutu dan adam ba shi da amfani zamansa a duniya makusan hasara yake yi tana son zama ba cewa bari ba cewa i a kullum abin da take bukata kenan watar gamu fil batala a kullum zuciya tana son zaman kashe wando kullum bukatar ta kenan ba ta son umarni na ayi ko ayi hani a kullum zuciya tana nutso cikin sonta cikin sha'awar sha'awar zuciyarta wato hibbul ajila a kullun zuciya magaggauciya take so shi yasa da san zuciya da duniya kusan makaron kusan abokai da abokai ne sannan ko da a cikin san duniyar akwai wulakanta zuciyar akwai shan wahalarta ita wallahi bata damu ba za ta so duniya ta so magaggauciya amma duk abin da zai bari bari bayan Allah yan uwa cikin addini mu sani cewa idan musulmi ya san wannan to wajibi ne yayi kokari kokari da gaske wajen yakar zuciyarsa da kansa da kansa ya sanar da ita akwai yaƙi tsakaninsa da ita wajen kashe sha'awa-sha'awai duk inda ta gaza wajen aikin ɗa'a ko alkairi to ka yi wa zuciyarka ka ubantar da ita da kanka an ce akwai wani daga cikin magabata da wani abu ya sa ya rasa sallar isha a jam'i da ya zo sai da ya kwana iya sallah a tsaye sai da ya kwana domin ya nuna wa ita zuciyarsa ya ubantar da ita akan abin da ta kai shi ya bar sallar jam'i sau ɗaya a rayuwar shi wannan shine da'abi ka ukubatar da zuciyarka imamu malik imamu darul hijira Allah ta'ala ya masa rahama akwai lokacin da suna karatu da ɗalibansa a majalis sai ji sha'awar iya son ya ci nama sai tura a siyo mai nama a kawo masa da aka siyo nama a kawo sai ɗaliban suka ci to akar maka Allah mu tashi man mu baka ko ka ci abinci ko ka jiga gida ka ci abinci muna jira sai ci a'a zuciya ta ce ta sha'awar nama to sai na ci a kawo naman kusa da ita in ta isa ta fito ta ci nama wannan shine da'abin magabata su nuna zuciya suna da control akanta ba kai duk inda ta fuske ga kadafi ba ƙur'ani ma baya ma burki sunna ma bata ma burki in kai wasa zaka tahi cikin mutanen da ƙur'ani sun kaurace masa ba sa sahi a cikin rayuwa ta wajen yin aiki ka zarge ta akan ta takaita ma aikin alkhairi summa alzamaha mimma yaf'alu ma qasirat fihi sanan ka lazimta mana duk abin da bata yi ba ta fuzge ka baka yi ba to kai kokarin ka lazimta mana sai ka rama shi bayan ya kubuce sai ka rama shi ya akuzu bi hadha ta'dib kai kokarin rukon zuciyarka da wannan ladabin hatta ta tsama inna har zuciyarka kai sa ta zamto annafsul mutma'inna kai kokarin tsarkake zuciyarka da dadada ta Allah ta'ala yake faɗa cewa wallazina jahadu fina wanda suke kokari kokari a cikin addini wajen gyara rayuwarsu da zuciyarsu lanahdiyannahum subulana Allah ce tabbas zamu ainihin hore musu mu shiryar da su bisa hanyoyinmu wa inna allaha lama almuhsinin Allah ta'ala tabbas iya tare da masu kyautatawa musulmi idan yayi jihadi wa kansa a cikin yawa Allah da'a ya zamto duk kokarinka ya dan uwa mafi yawa ya zamto kokari ne nayi wa Allah da'a ba kokari neman duniya ba kokarin ka fahimci alkur'ani ka fahimci sunna ka fahimci tauhidi ka fahimci masail ka dinga kokartar da kanka a wannan bangaren ka san me ubangijinka yake so me baya so me ya halatta ma me ya haramta ma kokarin ka mafi yawa ya zanta a wannan layin ne litadai biha wa tadahhuruha kai kokarin tsarkake zuciyarka da gyara ta da nutsar da ita da nutsu to wa tusbihu ahlan li karamatillah idan ka yi ƙoƙarin zuciyarka ta zama haka za ka waye gari cikin mutanen da za su samu dace daga Allah samu karamci daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah samu da cikinsu wari dahu za su samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu an na huwa darabu salihin wannan kuma yi ne tsarin magabata duk magabacin ƙwarai wani ne tsarinsa musali ya uwa wannan kuma shi ne tafarki na mumine masu imani imanin gaskiya ita zuciya asalima kubutacciya ita ce wanda aka hore ta wajen yi wa ubangijinta da da tsoron abin da ke ga Allah ba tsoron abin da ke ga mutane ba da kudayin abin da ke ga Allah ba kudayin abin da ke hannun mutane ba wa tama'an da kudayin abin da ke ga Allah ba kudayin abin da ke hannun mutane ba duk zuciya mai kyau ita wannan shine a gabanta tsoron Allah kudayi na Allah ainihin sa tsammani arraja daga Allah na rahamarsa ba wai duk wannan ya zamto dan adam kakewa ba wannan kaba wa kasira wastaslama li qada'illah ita zuciya ku fitacce ita ce mai me kauya akan duk abin da Allah yake mata in Allah ya kaddara ma jinya Allah ya kaddara ma talauci Allah ya kaddara ma kaza da kaza da kaza ka yadda ka hakura ka karba to zuciyarka ta zama zuciya mai kyau in ma ka karban in ma ba karban ba masha Allah kana ne kawai wa malami sha lam yakun abinda Allah ya so yi zai tabbata abinda Allah bai so ba zai yi ba ka sallamar wa Allah rayuwarka ka yi da abin da ya yanke ma ka yi da kaddararsa ne ke jarrabar bayan su masu imani wasalima aidan fi jami'a hawaliha wa aqwaliha ana san zuciyar ta kubuta daga halayyarta ya zanto halayyarta mai kyau ce maganganunta masu kyau ne wa amaliha da ayyukanta ya zanto masu kyau ne az-zahirati wal batina abin da zaka yi a fili ko abin da zaka yi a boye zanto mai kyau ne shari'a ta san shi zuciya kubutacciya yan uwa hiya lati salimat min sittati amra ita ce zuciyar da ta warke ta kubuta daga jinyoyi ne guda shida jinya mafi haɗari ga zuciyar musulmi ita ce shirka idan ɗan adam bai yi ƙoƙarin magance shirka a cikin zuciyarsa ba to babu shakka ya taɓe ya yi asara domin a alahira ba shi da rabu a gaban Allah subhanahu wataala ka yi ƙoƙarin yaƙar zuciyarka a duk lokacin da ta kwaɗaitar da kai shirka ko haɗa Allah da wani abu na biyu jahilci aljahiluna fa matu qabla mauti wal alimuna fa in matu fa ahyau jahilci shine ke haifar da wauta yake haifar da gatsali a magana yake haifar da fusata Allah da fusata shari'a saboda ka kai kokarin yakar zuciyarka daga ciwon jahilci na uku alkibr girman kai kai kokarin yakar zuciyarka kar ta zama mai girman kai la yadkhulul janna man kana fi qalbi misqalu zarra min kibr duk wanda a zuciyarsa akwai daidai kwaye zarra na girman kai ma'aikin Allah ce ba zai ga aljanna ba girman kai kuma shine gamdun nasi wa batarul haq rena mutane da musu kallon hadirin kaji da kuma in karbar gaskiya wannan shine girman kai haka manzon Allah ya fassara kai kokarin yakar zuciyarka ya dan uwa ka ta zo mai girman kai abu na hudu gafla gafara kamanta kabari kamanta hisabi ka gafala da gidan lahira a kullum burinka duniya tunaninka ƙarfinka aikinka maganganunka duk ya gafalantar da kai lahira da zaman kabari to ka yaki zuciyarka daga wani uwa in kana so ka gama da wani duniyar lafiya kar himmar ka kullum duniya ce ka dinga tsarma tunanin lahira da cewa rayuwar ba ta da tabbas za ka iya bakuntar Allah a koda yaushe kuma abin da ka tabbatar na alkhairi shine za ka ganshi a gobe alkiyama abu na biyar a hubbu duniya bila tamiz ka yi ƙoƙarin yaƙar zuciyarka daga san duniya ba tare da rarrabewa ba san duniya ta ko'ina duk inda ka ji labarin kuɗi inda ka ji labarin matsayi ka yi ƙoƙarin ka kai kan gabun ka yi ƙoƙarin yaƙar zuciyarka daga wani ‘yan'uwa al'akalaƙo sayya a razina abu na shida ka yaƙi zuciyarka daga munanan ɗabi'u munanan ɗabi'u ka yaƙi zuciyarka daga su abinda za a ce Allah wadai Allah wadai wannan bai kyauta ba kai kokarin yakar zuciyarka daga wannan ya ƴan uwa masu albarka idan zuciya ta zama to haka to ta zama so tsarkakakkiya mai tsafta mamlu'a bil iman ta cika da imani wa tauhid wal ilm ta cika da tauhidi da imani da tawadu ga Allah ubangijinta sannan kuma da lazimtar mutanen kwarai bayan Allah mutanen kirki zuciya ya ƴan uwa as-salima kubutacciya ita ce hiya allati salimat min al-ghilli wal hiqd wal hasad idan kana son zuciyarka ta tsarkaka ta zama kalbun salim sai ta zama to ta kubuta daga daga gil mummunan kudiri ya zama to burinka a zuciyarka dan uwanka ya sha wahala dan uwanka ya kasa dan uwanka ya tambade dan uwanka ya lalace ko da bakinka bai furta ba kai kokarin yakar zuciyarka daga wannan in dai tana jin haushin wani a ranta to babu shakka ta ɗau tafarkin lalacewa sannan hikidi mummunan kudiri ka raba zuciyarka da mummunan kudiri ga ɗan'uwanka musulmi sannan hasada ka raba zuciyarka da hasada duk wanda ka gani cikin ni'ima kamar addu'a Allah ya sa ya mora wanda ya bacin zai iya baka fiye da nasa to me abincin haushi shi wanda ya bacin ba marowaci bane kuma abun gunsa baya karewa ma inda kum yanfadu ma inda Allah baq idan ka ga wani abu a wani roki Allah sai baka sai baka fiye da shi ba me hasada kuma a ciki wanda za ta zamto ta raba ka da Allah ta raba ka da zaman lafiya ta cinye ma ayyukanka na alkhairi ta zamto wuta mai cinye ayyukan alkhairi ka yaki zuciyarka daga wannan yadan uwa sannan ka yaki zuciyarka daga rowa daga kwauro ba ba aikin alkhairi bane ba hanyar mutanen kwarai bace kar ka zamto shahararre wajen rowa ko wajen ƙwauro wannan sufar yahudawa ce sannan ka yaƙi zuciyarka ya uwa daga afatin tab'aduhu anillah duk abin da zai nesanta ka daga Allah ko menene shi ko wayar hannunka ce wannan waya inda ka san za ta nesanta ka daga Allah karbar ita ko aboki ne ko mata ce inda za ta nesanta ka da Allah rabar ita kawai duk abin da zai kama matsala game da Allah rabar shi wannan an baka ya kabata zuciyarka tana cikin matsala wa saliman min kulli qati'in yaqta'uhu anillah duk abin da zai datse ka daga Allah to kai kokarin rabuwa da shi ko menene shi duk abin da zai shamaki tsakaninka ga Allah to ka rabu da shi Allah ya fi shi agunka bayan Allah masu albarka mu sani cewa ita zuciya a walayatin musalamatul qalbi mutlaqan ita zuciya ba ta cika da salama da kubuta hatta tastaslim min kamsati ashiya sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar akwai shirka akwai bidi'a akwai gafala akwai soye-soyen zuciyar akwai girman kai kai kokarin rabuwa da waɗannan sai zuciyarka ta zama ta daidaita daga cikin abin da zai taimake ka ya dan uwa wajen gyara ma zuciya ta zama to mai kyau mai kyan gaske irin ta waliyan Allah da sahabbai kai kokarin raba zuciyarka da gariya abin da ake yi dan Allah amma kai dan mutum kana sa ran zai gani bai ka ko ji dadi a ransa ta wannan kabo kasira ku duba karatun alkur'ani da yake da lada da romo da albarka yanzu na ji malam yana magana kan shi wanda ya firi kuduwa cewa amma duk wanda ya karatun alkur'ani dan wani ya ji dan wani ya ji ya yaba masa to manzon Allah ya ce ba shi da ladan koko bu abun Allah iya cikin mutane uku da za a fara tsunduma su a wutar jahannama gobe gobe alkiyama hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu mutane uku da za a fara jefa su a wuta wanda ya karatu ba dan Allah ba wanda ya yaƙi ya zama jarumi ba don Allah ba wanda ya ɗauko duke sai kashe ba don Allah ba don aibe su wannan maza da ce su ne farkon makamacin wutar jahannama a gobe alkiyama to kaga ce duk riba da farlan karatun ƙwari da jihadi in zuciya ba ta da kyau ta sa a yabe ta a ji daɗi a yi don wani wallahi ƙwara ma wanda bai biya bika alkhairi abu na biyu ocho jiji da kai ya zamto kana wa mutane kallon wani iri don Allah ya baka dukiya ko don Allah ya baka mulki ko don Allah ya baka ilimi kana ɗagawa mutane kai shi ma bala'i ne cikin zuciya ba zai kai ga alkhairi ba abu na gaba kibir girman kai abu na gaba fak alfahari wal kasr da kasala wal kibir wa ghairihim da girman kai da abin da ya kama da wannan da ƙarshen kudu ba yan uwa akwai wasu hadisai guda biyu daya hadisin Anas dan Malik ne Allah ta'ala ya kare da shi daya kuma hadisin Abdullah bin Umar ne Allah ta'ala ya kare da su ah Abdullah bin Umar yake cewa wata rana muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka tambaye shi ayyun nasu afdal manzon Allah cikin mutane waye yafi alkhairi waye yafi falala sai yake cewa huwa taqiyun naqi an gane ko la isma fi wala gillun wala hikidin wala hasad manzala ce shine tsaftatacce daga Allah tsaftatacce daga sharrin mutane sannan baya kaba'ira sannan bayi da mummunan kudiri waɗan uwansa musulmi sannan ba a zalimi bane sannan baya hasara wannan requirement din shine manzala ya faɗa kan mutum ya zama mutumin girgi kai kokarin sa kanka cikin wannan layi hadisin kuma Anas dan Malik yace wata rana muna zaune da manzon Allah sai yake cewa tala a rajulun min ahalil janna yanzu nan za ga wani dan aljanna ya zo ya zauna yanzu nan ana tsammari ce sai muke duba sai muka wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo rajulun min al-ansar da ya zauna wata ran manzon Allah suke dan aljanna zai zo wannan mutumin da ya sake zuwa sai da aka yi sau uku akwai abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kare da shi yace wallahi sai na bi mutumin nan gida na ga me yake aikatawa har manzon Allah yake ba da shi da dan aljanna ne har sau uku da ya je ya same shi kwana ɗaya biyu ya ga ba wani kwana yake yake sallah ba ba kullun azumin nafila yake ba ba kullun karatun qur'ani yake ba sai ce akar muka Allah wallahi zuwa gidanka da biyu nazo mazan Allah ya ce kai dan aje me suru ne da Allah yana so ka ban suru yake ce to ni dai a cikin tsari na ban taba yadda bakin cikin wani na kwana da shi a rayuwata ba duk abin da muka yi da kai ba lahira fada rigima ga waye to a gun zanyi na bar shi ba zan kwana da shi ba hasali kuma ko duk lokacin da zan fito daga gida sai na ce Allah zan fita duk wanda ya mun kuskure Allah na yafi masu tun kafin ya mun ma to wannan tsarkin zuciyar da saita zuciyarsa akan wannan layi ke yasa Allah ya tsinka yadda mazan su idan aljanna ne idan kana so ka zama irin wannan ka kwaikwayi su kar ka zama to mai yawan bakin ciki mai yawan gaba ka rike mutum sama da shekara da shekaru a zuciyarka wannan ba aikin musulmi bane idan ka bar abu ka bar shi da Allah ta'ala ya magana kan sahabai da suka ji uhudu ya ce minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtali wa laqad afa ankum da yace afa ankum shikenan malami sun ce har aga har aga qur'ani ba sake maimaita maganar ba yace kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza amma ku dina muku afuwa ga annabi yusuf alaihi salam yan uwansa ba abinda ba su yi masa ba annabi shirin sarba da duniya amma da kake ce la takriba alaikum al zargi ma da yi da ku babu an ce har annabi yusuf ya mutu bita da maganar ba da babansa ma ya zo ke tada mai da maganar yake cewa ko wa kad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badawi sai ce min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikwati sai ta kaita maganar ranar kawai bayan shaytan ya dan shiga tsakanina da yan uwana shikenan ya bar maganar ya zamto zuciyarka kullun ta cika da irin wannan sai ka samu dace da rahamar Allah da jinkin Allah gobe al-kiyama Allah ta'ala ya taimake mu babbar matsalar mai yan uwa ga ibada ga karatu amma zukatanmu ba su da kyau mu faɗa wa kanmu gaskiya mu gyara zukatanmu makoci ya daina jin haushin makoci abokin sana'a ya daina jin haushin abokin sana'arsa ma'aikata a ma'aikata ɗaya ku daina gaba da junanku matan mutum ɗaya ku yadda alkairi ne ya haɗa ku kar ku yi gaba in dai irin wannan abin suna faruwa ba za mu taɓa sa'a ba a ga mace nasara ba mu yadda cewa Allah ne ya halitta mu ya raya mu a guda dole mu cakuɗe da juna miwa juna uzuri miwa juna zaton alkhairi kar mu dinga ruko mai muni ga zukatanmu wannan zai hana mu ci gaba a rayuwarmu kuma zai hana mu samun dace a gaban Allah gobe alkiyama Allah ta'ala ya taimake mu na albarka ya ƴan wana mu sani cewa Allah ta'ala ya umarci miwa manzon Allah salati musamman a wannan yini na juma'a salati ga manzon Allah a wannan yini iya da fara gaske mai yawaita wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tasama man tamassaka bi hadihi ila yawmiddin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله